أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu a wannan zama namu na uku a cikin karatunmu na manzumat usulul fiqh wa qawaidu na babban malamin Muhammad bin Salih al-Usaimi karatunmu na ƙarshe zama na biyu kenan mun tsaya inda Mala ya tsaya akan baiti na 82, kenan za mu tashi baiti na 83. Washartu wasulhu iza ma halala muharraman au aksuhu lan yuqbala. Mala ya ce washartu wasulhu iza ma halala muharraman. Mala ya ce duk wani sharaɗi da za a zo a yi a wannan duniyar, wasulhu ko kuma sulhu wanda za a yi, iza halala muharraman in ya zamanto wannan sharɗin ko kuma wannan sulhun da za a yi zai iya halalta abin da Allah ya hana ko kuma ya haramta abin da Allah ya halalta to wannan wannan abin haramun ne misali kasuwanci ne za ka yi da mutum sai ka kawo wani sharaɗi ka sa wannan sharaɗin in dai wannan sharaɗin haramun ne a musulunci ko kuma sulhu ne za ka yi to wannan sharaɗin haramun ne shine malai ce wa sharɗu wa sulhu iza ma halala muharraman aw aksuhu lan yuqbala duk wani sharaɗi da za a zo a yi shi ko kuma sulhu in dai zai zamanto zai haramta haram ne zai haramta abin da yake halal ne ko kuma ya halalta abin da yake haram ne to wannan sharaɗin mala ya ce ba a amsa shi kai tsaye a musulunci amma zai zamanto almuslimuna ala shurutihim kamar yadda manzo Allah yake cewa almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla halalan aw haraman sai dai sharaɗin da ya zamanto zai halatta abin da Allah ya hana ko kuma ya haramta abin da Allah ya kyale a kan shi. Yanzu misali mutum ne he sai da macewar take baiwar shi ci lokacin da ake cinikayya ta bayi. Da ya sai da baiwar shi bayan sun ida ciniki sai ya ce ma mutumin ina da sharaɗi sai ya ce me sharaɗinka ya ce sharaɗi sai ya yi kwana biyar tare da wannan baiwar to wannan sharaɗin ba karɓar shi wannan haramun ne kenan kawai idan ka saida kawai ka riga da ka saida ne kuma haka idan muka ɗauka amma wanda ya zamanto ba na haram bane sharadin misali mutum ne wanda yake da mata guda biyu yanzu abin da yake akan shi wajibi ne ya ciyar da su su duka kuma wajibi ne ya ba su gidan zama ga baki ɗayan su amma sai ma ɗaya sharadin cewa eh ni zan aure ki amma da sharadin cewa ban da gidan da zan ajiye ki in kina da gida idan ta ce ta yarda wannan ba matsala kan shi saboda wannan sharadin ita ce ta bar wa'insu abubuwa wanda suke haƙƙinta ne wannan mutum da bata ba a halalta ba halal ba haramta ba haram anai wannan shi babu matsala akan shi kenan nan sharadin da malai yake magana shine idan ya zamanto sharadin da za a zo a sa a musulunci ya zo ya kawo abin da Allah ya hana ko kuma ya kore abin da Allah ya kyale akai kenan wannan shine abin da malai yake magana nan wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi muskatin lima bihi yashghalu malai ce wa kullu mashghulin falaysa yushghalu duk wanda ya zamanto ya shagaltu da wani al'amari daban Mala ya ce, falaisa yi shigalu bi muskatin lima bihi ya shagalu. To wannan bai dacewa a shagalta shi, a sa shi ya bar wannan abin ya je wani abu. Saboda almashigul la yushaggal. Idan muka ɗauka nan misali, mutum ne ka ɗauke shi haya, ka ce mishi irin lebura wanda zai ma gini. Mun yi alkawali da kai tun daga sahe za ka fara min aiki. Idan ka wuni, misali a shikabel za ka wuni. To wannan ka ɗauke shi wuni ko? To bai dacewa wani ya zo ya ɗauke shi ko da na minti biyu ya ce zo kamun aiki wannan sai da izininka kenan wannan bai dacewa shine wa kullu mashghulin alaysa yushghalu duk wanda ya zamanto yana cikin wani aiki to bai dacewa a shagalta shi da wani aikin daban ya bar wannan aikin lima bihi ya shagilu ya je ya shagala ya je ya koma ya wani aiki daban kenan idan ka ɗauki mutum aiki wannan wuni guda to dole sai ya cika maka idan idan ka ya tambaye izininka ne a lokacin nan kana iya kyale shi malai ce kamu كمبدل في حكمه البدل ورب مفضول يكون أفضل ka mubdalin fi hukmihi ja'al badala mala yace duk abin da ya zamanto in aka canza shi da wani shi badalin shi to wannan hukuncin su duka ɗaya ne misali yin taimama yin taimama me yasa ake yin taimama kambacin mi kambacin arwalla to taimama ita tana zamantawa kambacin arwalla kenan badal inta ne shine ya ce ka mubdalin fi hukmihi duk abin da ya zamanto badalin shi zai zamanto hukunci ne ga wani ga wani abin shi to wannan idan mutum ya yi shi ba matsala a kan shi yanzu misali mutum ne ya tashi daga kwana ya tashi sai gani cewa iya da janaba sai ya nemi ruwa bai samu ruwa ba da asuba to a lokacin nan sai ya taimama da ya yi taimama ya je ya yi sallar shi bayan ya yi sallar shi to yanzu sai lokacin azhar yayi da lokacin azhar yayi hallo bai ƙara samun ruwa ba me ya kamata yi taimama zai yi wancan wankan da ya isar mishi ba ya sake wani ba ya sake kawai yanzu taimamar da zai yi ta ta arwalla ce zai yi taimamar kenan ba bai buƙatar wata niyya ce zai yi ta wankan janaba a wancan wankan janaba da yayi da hwari wannan ya isar mishi ba ya sake wani ba ba san ko ya huto hili cewa yayi mutum ne ya tashi yana da janaba to a lokacin nan babu ruwa idan yayi taimama yayi taimama sai yayi sallah to wannan sallar idan yi yanzu bayan ya yi da sallah sai sallah azhar ta ƙara kama shi yanzu da sallah azhar ta kama shi ba niyya zai yi ta wankan janaba ba a kawai niyyar da zai yi zai yi arwalla ne ta yin sallah kenan wannan timamar da ya ta fari ta zamanto kambacin kambacin wannan arwallar da bai bace kenan ba ya sake wani niyya ba mala ce wa ruba mafdulin yakunu afdala kuma zai zamanto akwai wani aiki wanda zai zamanto a lokacin da kake wani aiki kana iya barin shi ka shiga wani aiki me yasa saboda wannan aikin da ka bari yana ƙasa da wancan misali kana karatun alkur'ani mun sani karatun alkur'ani yafi kowane zikiri lada ko to kana karatun alkur'ani sai aka fara kiran sallah to a lokacin nan wanne ya kamata kai a lokacin sai ka bar karatun alkur'ani ka amsa kiran sallah kenan shine wa rubba mafdulin afdala yakuna afdala kenan idan ya zamanto kana karatun alkur'ani sai aka fara kiran sallah to yanzu me ake so kai ka bar karatun alkur'ani ba wai dan kiran sallah yayi karatun alkur'ani ba a'a mun sani wannan karatun alkur'ani yayi kiran sallah amma dai nan saboda shi kiran sallah lokaci ne dan kadan ka amsa shi a lokacin shi sai ka huce idan ka kare sai ka ci gaba da karatun alkur'anin ka kenan shine wa rubba mafdulin yakunu afdala kenan a lokacin nan sai ka bar wannan karatun ka amshi kiran sallah malace kullu istidamatin fa aqwa min bada fi misli tibin muhramin za bada malice duk abin da ya zamanto istidamatin abin da ya zamanto zai dawwama ne fa aqwa minhu bada zai yi zamantowa mai karfi akan abin da za a fara shi misali fi misli tibin muhramin za bada misalin wanda zai sa turare lokacin da ya ihrami yanzu mun sani cewa idan mutum zai yi ihrami sa turare haramun ne ko a ihrami na aikin haji idan za ka ba sa turare ko to yanzu kahin kai aikin haji da kwana uku sai ka sa turare to turaren da ka sa mai karfi ne sai kusan kwana uku har lokacin da kai ihrami ana jin shi to a lokacin bakkar laifi saboda ni ka riga da ka yi shi kafin lokacin kinan dawwamamme ne misali hallo wanda wanda ya saki matar shi yanzu a lokacin ya mata saki ɗaya ko biyu yana dama ya maido ta ko to yanzu yana cikin aikin haji yana iya cewa na maido ki amma kuma ya kulla sabon aure wannan haramun ne saboda sabon aure wannan a lokacin nan min bada a lokacin ne za a fara shi amma shi kuma mayar da ita wannan dama a dawwame ke dama akwai shi zama ko an fahimta kenan bambancin anan shine idan ya zama to harawa ce zaka yi wannan shine bai dacewa dama asali yana jikinka ne kana cikin yin shi ne wannan kana iya ci gaba kenan kamar turaren ne ka sa turare nan da kwana uku da ya wuce sai ya zama to bai barka ba wannan turaren har lokacin da ka zo kai ihrami to a lokacin ba a ce ba a ai ka aikata laifi saboda ana jin kamshin turare a tunda ai dama ka sa shine kafin lokacin aikin hajji to a lokacin nan zai zamanto babu komai a kanka wa kullu ma'lumin wujudan aw adam fal aslu an yabqa alama qad ulim mala yace nan kaida ce ta al aslu baqa'u ma kana alama kana abin da yake asalin shi to zai tsaya akan asalin shi sai dai idan ya sauya wani abu ne wa kullu ma'lumin duk abin da aka sani an sani wannan ma'ruf ne wujudan aw adam akwai shi ko babu shi yace fal aslu an yabqa alama qad ulim mala yace to asalin shi wannan abin zai tsaya ne akan asalin yanda yake misali mutum ne yayi arwalla bayan yayi arwalla shi dai abin da yake ran shi shine ya san yayi arwalla da yayi arwalla sai yake jin shakkar cewa wai shin arwallar shi tana nan ko batta nan to nan al'aslu baqa'ul wudu a nan asali arwallar shi tana nan saboda yayi arwalla ko babu wani abu da yayi kayi arwalla da ka zo ka zamna sai kake cewa wai arwallata tana nan ko batta nan to a lokacin nan nan al'aslu baqa'ul wudu asali shine zaka bar arwallarka tana nan akasin haka mutum ya shiga dushi ya hoto ka hanye arwalla sai ya shiga cikin mutane ya zamna yanzu da aka jima sai yake tunanin cewa ni da na hoto daga dushi nayi arwalla ko ban yi ba to nan asali shine baka yi ba arwalla kenan shine bambancin su wancan na hali kayi arwallan ne sai kake shakka ta warware to wannan al'aslu baqa'ul wudu arwallaka za ta tsaya ne amma kuma bayan ka hoto daga dushi sai ka zamna cikin mutane daga baya sai kake cewa wai da na hoto daga dushi nayi arwalla ko ban yi ba to nan a lokacin dole sai ka sake arwalla saboda asali da ka hoto daga dushi baka yi ba arwalla kenan wannan shine bambanci tsakanin su kuma misali mutum ne sai yake shakka wai ya saki matar shi ko bai sake ta ba asalin abin auren ya auren yana nan saboda shi asalin shi akwai aure kenan idan ya zamanto asalin yana nan to wannan asalin da shi za a yi aiki ko kuma misalin da malai ba da hallu anan yake cewa mutum ne sai yake cewa ya ce ma matar shi yanzu in naga tsuntsu ya huce wannan tsuntsun sunan shi kaza in shi ne ya huce to ki sani cewa na sake ki misali ka ce mata tantabara daga ta huce na sake ki to yanzu dukan su bisa ankara ba sai wani abu ya huce bayan abin ya wuce ba a san ba tantabara ce ko ba ita bace ba a sani ba to anan malai ce wannan auren yana nan saboda ni asalin auren akwai shi dama malai ce wan nafi lil wujudi summa siha summa al kamal farya an fal fal far'ayan rutuba malai ce wan nafi lil wujudi summa siha malai ce kaga kore abu daga akwai shi da kuma tabbatar shi tabbatar ingancin shi ko kuma ƙara kamalar shi akai mala ce far'ayin nan rutuba misali annafi lil wujudi kinan nan malam zai mana magana ne akan annafi lil wujudi wan nafi lil siha wan nafi lil kamal na farko annafi lil wujudi inda inda idan zaka bude baki ka ce la khaliqu illa Allah nan ka ce babu wani abin bauta sai wa sai Allah nan nafi lil wujud ne li'annahu laysa hunaka ahadun yakhluqu illa Allah saboda babu wani wanda yake halitta sai wa sai Allah kinan nafi ne kai nami na wujudi sai kuma nafiyul lisiha sai kace la salata illa bi wudu'in kace babu sallah sai da arwalla nan kuma zai zamanto nafi ne nami nasiha kenan idan ka zo kai sallah bakka da arwalla kai sallah ko amma me matsalar sallah ce bata yi ba amma dai asali kai sallah kenan wannan shine nafiyul lisiha sai na uku summal kamali mala yace idan lokacin da manzo Allah yake cewa la salata bi hadratit ta'am Manzala da ya ce babu sallah a lokacin da aka kawo abinci. Wanne ya kamata a yi? A lokacin manzo Allah ya ce sai a fara cin abinci tun da ya riga ya zo ko? To a lokacin sai ka ƙi barin, sai ka yin cin wannan abincin sai ka tafi kai sallah. To haza nafi lil kamal. Nan kuma ka kore ne, amma asali sallar ka tayi kuma sallar ka tana nan. Menene nan? Cikan sallar ne ai kamala sallar ce. Akan haka ne manzo Allah ya magana. Kenan haka misalin wanda zai zo ya yi sallah. Ya shigo masallaci sahu bai cika ba. Sai ya zo ya kote ya zo ya sallar shi shi kadai a wani sahu shi kadai to a lokacin nan manzo Allah ya ce la salata liman farin khalfas salf khalfas salf khalfa khalfas saf babu sallah da wanda ya zo shi yayi sallah shi kadai a bayan sahu to anan sallar ka tayi ne kawai sallar ka bata cika bane wani abu ne ya rage amma sallar ka ta karbu kenan wannan shine abin da malai yake yake bayani anan malai ce wala aqsud wal wal aslu fi al qaid ihtirazun wa yaqin li ghayrihi ka kashfi ta'lilin juhil malai ce wal aslu fi al qaid ihtirazu mala yace asali akan mu'amala ihtirazun wa yaqul mala yace asalin ta shine ya zamanto an bar shi a yanda yake ligairihi ka kashfin ta'alilil juhil misali inda Allah yake cewa fatahariru raqabatin mu'mina ai Allah cewa a a yanta a yanta baiwa mu'mini mu'mina ko to nan da mutun zai yanta war take kafira yayi bai yi ba kenan fa tahriru raqabatin mu'mina shine wal aslu fil qaidi saboda asali ma an zo an yi qaidi a abin tunda aka riga aka yi qaidi akan to wajibi ne sai ka cika wannan wannan sharadda amma kuma idan muka dauka nan inda Allah yake cewa wallazina yarmuna al muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhu inda Allah yace duk wanda yake zargin wanda take kamammiya ce akan cewa ta yi zina za a mushi bulala idan bai kawo ba shaidu guda hudu ko to nan idan mutum ya jehi wadda ba musulma ba ya ce waccan ya ga wata arniya hicca ya ta yi zina to a lokacin nan ba mushi bulala saboda asalin hukuncin da Allah ya kawo ya kawo shi ne akan kaidin na cewa war take musana akan ta ne kenan nan kamar yadda Allah ya ce fatahayu raqabatin mu'mina kenan za a yantar da baiwa wadda take mumuna ce da za ka yantar da kafira to wannan bai yi ba kenan wannan kaidi shine wal aslu fil qaidi ihtirazun wa yaqin kenan asali za tsaya ne akan kaidin da Allah subhanahu wata'ala ya tsaya akan shi sai ya ce li ghairihi ka kashfi ta'lilin juhil kuma in ba haka ba misali li ghairihi ka kashfi ta'lili kamar ka ce ma mutum inda Allah ke cewa wala tukrihu fatayatukum alal bighai in aradna tahassunan nan musailama ne Musailamatu bin Kazzab ya kasance yana ‘yantar yana, yana sa bayinsa su je su yi zina, su je su yi zina su kawo mishi kuɗi. To nan da malami da Allah ya ce wala tukuri hu fatayatikum kada ku tilasta matanku ko kuma bayinku akan su je su yi karuwanci in aradna tahassunan nan kaidin shine li'annahunna yuridna tahassun saboda suna so su kame kansu to a lokacin nan nan bai dace ba saboda asali suna so su kame kansu to wajibi ne a kula da wannan mala ya ce wa in ta'azzara al-yaqin farja'an li galibi zanni takun muttabi'an mala ya ce wa in ta'azzara al-yaqin idan ya zamanto yaqini wanda kake nema sai ya ki zawwa mala ya ce farja'an li galibi zanni a lokacin sai ka koma asalin zatanka wanda ya hirin jayi akai takun muttabi'an sai ka bi abinda malamai suka ce menene malamai suka ce shine idza ta'azzara al-yaqin raja'na ila galibatiz zanni Mala ce idan muka rasa yaƙini akan abu sai mu koma asalin abin da yahi galaba akan zanni abin da muke zato akan kenan shine fattaqullaha mastata'tum kamar yadda muka hadisi a wancan darasin namu idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawab mutum idan yayi shakka a cikin sallar shi yana tunanin cewa a sallah khamsan a sallah salasan aw arba'an raka uku ya ko hudu to a lokacin nan falyataharras sawab sai ya tsaya akan inda zanni inda zaton shi yahi karhi a can sun yabni alayhi sai ya gina akan abin da yake akai shine wa in ta'azzara al-yaqinu idan ya zamanto yaqinin ya ki zawwa farja'an asalin nan farja'a ai farja'an li ghalibiz zanni sai ka koma asalin abin da kahi zato akan shi a lokacin nan takun muttabi'a sai ka rike ka'idan malamai akan wannan gabar mala yace wa kullu mal amru bihi yashtabihu min ghairi maizin qur'atin tuwaddihu mala yace ka tsaya akan wa kullu amrin bihi duk abin da ya zamanto yana kamaiceceniya min gairi mezin ba a iya bambance shi ba ƙura'atun tudihu a lokacin sai a yi ƙuri'a misali an gina masallaci sai aka ce ana neman ladan da aka ce ana neman ladan sai aka samu mutum biyar kowa ya ce yana son yi ladanci to a lokacin nan sai a yi ƙuri'a kenan asalin ƙuri'a akwai ta a musulunci idan muka ɗauka ƙuri'a a cikin alƙur'ani ma ta zo guri biyu ne a cikin ƙur'ani ta zo guri biyu ne na farko akwai kissan maryam lokacin da maryam wamma annabi isa mahaifiyar annabi isa lokacin da babu mahaihinta a lokacin nan mahaifiyarta sai take buƙatar wa zai kula da Maryam to a lokacin da ƴan gari suka ji labari sai kowa yake jin cewa shi yana buƙata a bashi ya kula da Maryam to me ya kamata ai sai aka yi ƙuri'a shine Allah ke cewa wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam ko sai ya zamanto aka ce to kowa ya jefa alƙalamin shi a cikin ruwa idan suka jefa alƙalamin su cikin ruwa wanda nashi ya tsaya bai karbe haɗu ba ƙasa to wannan shi ya cancanta kuma ka haka aka zo aka yi zakariya shi ya shi ya kula da ita sai na biyu kuma inda annabi yunus da ya huta daga garin su kai tsaye yan garin ya musu addu'a ya musu afwan ya musu wa'azi sun kibin shi a lokacin nan sai ya huta ya hijira Allah bai mishi izina ya izini ya hijira ba a lokacin nan sai ya huta ya tayi ya hau bato da ya huta ya tayi a lokacin sai ake zancen cewa ai bato yayi yauni dole sai an rage mutum to a lokacin nan sai aka yi ƙuri'a shine Allah ya ce fasaha mafakana minal mudhadi da aka zo aka yi ƙuri'a wa ya kamata ya faɗa sai annabi Yusuf ya faɗo annabi Yunus sai ya faɗo akan wannan ƙuri'a sai aka jefa shi Allah yake cewa falaula in kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun kenan zai zamanto idan abu ya zamanto kala abu ne guda amma mutane da dama suke san shi to a lokacin nan ƙuri'a ce ana iya yin ƙuri'a kenan ƙuri'a tana da asali a musulunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi bulaguro yana huta da ɗaya daga cikin matansa saboda bai yi wa ya ɗauke su gabaki ɗaya ya tai da su to a lokacin nan zai huta da ɗaya me ya kamata yi a lokacin manzo Allah sai ya ƙuri'a kenan a ƙuri'a misali sai a zo a ruta tahiya ɗaya misali mata uku ne takarda ɗaya sai a ruta tahiya sauran takardun sai a ruta wani abu daban ko kuma a bar su haka sai a watsa su sai a ɗauka kenan wanda ta ɗauko tahiya da ita za a tai kenan wannan shine ƙuri'a kenan ƙuri'a akwai ta asali tana da asali a cikin alƙur'ani malai ce wa kullu man ta'ajjala shay'a ala wajhin muharramin faman uhujala mala yace wa kullu man ta'ajjala shay'a ala duk wanda ya gaggauta yin wani abu kafin wannan abin ya zo ala wajihin muharram ya aikata haramun domin ya samu wannan abun faman uhujala to ya sani a lokacin nan an hana an haramta mishi wannan abu shine ka'idan man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaugawal samun abu kahin lokacin abin yayi to wannan abin za a hana mishi misali mutum ne talaka sai ya je wajen wani mai dukiya sai ya ce mishi yaushe zaka hudda zakka sai ya ce nan da wata biyar sai ya ce to ai wata biyar yayi yawa kawai bani ma yanzu idan ka bani yanzu tayi to a lokacin nan wannan zakar da zakar da aka bada ba ta yi ba idan lokacin ta yi shi wanda ya bada zakar ya sake ta kenan ba ta yi ba haka wanda ya kashe baban shi domin ya ci gado bai da gado saboda asali duk wanda ya kashe wanda zai ci gado bai waya ci gadon shi amma da bai kashe shi ba yana da gado ko saboda mahaifin shi ne idan ya rasu zai ci gadon shi to yanzu sai ya ga cewa baban shi yana da dukiya kuma ya ki bashi kawai sai ya ga cewa bari ya kashe mahaifin shi dan ya samu wannan dukiyar da ya je ya kashe mahaifin shi a musulunci idan ya rasu wannan mahaifin nashi bai da gado ko ɗaya wannan a shari'ar musulunci bai da gado mala ce wada iful gurma alaman sabatat uqubatun alaihi summa sakatat limani mala ce ana rubunya ana rubunya abin da yake da alaka da tara alaman sabatat uqubatun akan wanda uquba ta tabbata a gare shi summa sakatat sannan wannan ukubar sai ta faɗi. Misali, mutum ne ya yi sata, da ya yi sata, me ya kamata a yi, a yanke mushi hannu ko? A musulunce kenan, a yanke mushi hannu to kayan a tabbatar da wannan satan, sai wannan hukuncin sai ya sabka a kan shi. Limani in kasari in akan saboda wani abu ya zo ya kawo tangarɗa akan abu. Kasari in kamar wanda ya yi sata min gairi min gairi ma min gairi ma muharrazin kamar wanda ya sata a gurin da ba ajiye abu ba ɓoye shi ba kamar yadda muka bada misali da azumi wanda ya zo ya ɗauki moto a ƙofar gida kuma a kunne ai ba ɓoye motan ba to wannan kawai tara ce za a mushi ko kuma a bashi kashi a mushi tara amma zancen a yanke mushi hannu wannan babu shi amma da a ce sata ce ya kirikiri ya kamata a mushi a cire mushi hannu wani a shari'ar musulunci kenan shine mala ya ce wada iful garam sai a rubinya mushi a rubinya mushi abin da yake da alaka da tara alaman sabata ta uqubatun akan wanda uquba ta tabbata akan shi sun masakata sannan ta sabka akan shi limani in saboda wani mani'i wani abu yazo ya hana kasarikin kamar wanda ya sata min ghairi ma muharrazin wanda yazo ya sata a gurin da yake ba a boye ba wa min lidali in katama da kuma wanda yazo ya boye abin da yake na tsuntuwa ne misali ana zama cikin mutane kawai sai wani ya dauki wata salula sai ya sa a jihu da ya sa ta a jihu asali sata ce yanzu da ya dauka sai ana ta neman salula kawai sai mai salula ya ce kai ku bari ai kira da aka yi kira kawai salula sai ta yi ƙara da ta yi ƙara kuma a jikin shi a lokacin nan aka huddo ta tunda yana gurin ko to a lokacin ba hannu za a yanke mishi ba kawai ana iya mishi tara ko kuma a bashi kashi a wuce gurin ba a cire mishi hannu ba wa kullu ma ubina min hayyin ju'il kamaitatin fi hukmihi tuhur wa hil mali yace wa kullu ma ubina min hayyin ju'il duk abinda ya zamanto za a cire shi za a yanke shi akan wata dabba wadda take rayayya ce ju'il to wannan abun za a sanya shi kamaitatin za a zai zaman to kamar kamar a mace take fi hukumi hukuncin shi na tsarkaka ko kuma na haramci misali idan mutum ya ga dabba kawai sai ya ciri kawar ta ba yanka ta ba to wannan kawar da ka cira bai dace ka ci kamar kamar kamar kamar abin da yake mushe ne shi ma kenan shine mala yace wa kullu ma ubina min hayyin ju'il duk abin da za a cira a jikin dabba wadda take a raye rayayya to wannan abin za a dauke shi kamar titihi za a dauke shi kamar mushe ne baka ce ba a na rage na cire shi a ka cire shi ne kamar mushe fi hukumi hukuncin shi idan ya zamanto tuhur ne wannan yana da tsarki ana iya cin shi to yana ana iya cin shi idan kuma ya zamanto haramun ne a lokacin nan ma haramun ne misali wanda ya ga dabba tana tahiya kawai sai ya kama ta da ya kama ta sai ya ciri kawarta a lokacin da ya ciri kawarta ko ta mutu ko bata mutu ba idan ya ci wannan naman ya ci musu ya ka ta haramun amma misali nan da mala ya ce tuhuran tsarki shi kuma in ya zama to mai tsarki ne misali kihi yanzu kihi ne ka shiga cikin ruwa kana hawa ma ka kama kihi yanzu da ka kama kihi sai ka kihin wannan kato ne baka iya ɗauko shi kawai a lokacin kana iya sa wuka ka yanki wani abu wannan idan ka zo ka ci wannan baka da laifi saboda asalin kihin ko da ka ɗauko shi bai da rai wannan idan ka ci shi da ma an halatta maka cin mushen shi an fahimta amma idan ya zamanto abin da an hana cin mushen shi ka zo ka yanki nashi to wannan haramun ne amma shi kihi da ke ko ya rasu a mace ka ɗauko shi ka ci wannan halal ne to haka idan a cikin ruwa ka kasa kama shi sai ka yanki wani abu daga cikin shi wannan shine rabanka idan ka zo ka ci wannan baka da laifi akan shi mala ce wa kana ta'ti lidawami galiban mala ce kana mun fara shiga na hukum ala wasu wa kana ta'ti lidawami galiban kana lafazin kana yana zawwa ne a gurare da dama yana dawwamar da abu ne a wasu gurare yana dawwamar da abubuwa da dama inda idan muka dauka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil juma'a bi sabbih ismi rabbika wa gashiya usatul gashiya nan kana manzo Allah ya kasance tana tabbata ne akan dawwama ko amma kuma akwai wani gurare inda manzo Allah yake karanta wa'in surori ba wa'in nan ba kenan sai mala ya kawo kaidi yasa anan da ya ka kaidi sai ya ce walaysa za bilazimin musahiban ba kuma abin da zai zamanto an yi lazimin shi ba kowane lokaci ana karanta shi yanzu misali idan muka dauka amma kaulu sallallahu alaihi wasallam nan idan muka dauka akan abin da manzon Allah yake aikata kana yaftati salatu bit takbir nan ai kullum ne ko kowane lokaci manzon Allah idan zai sallah yana mi yana fara da kabbara nan ana kiran shi liddawam ne kenan nan kana liddawam ne amma can baya irin surorin da manzon Allah yake karantawa a sallar juma'a kamar irin su suratul a'la suratul ghashiya suratul munafiqun to wannan ba kana bace kana ce ta zo amma ba liddawam ba nan bil mulazama ne kenan wannan ita ce kadai ta kana wadda ta zamanto akan dawwama inda yace kana yaftatihu salat bit takbir sai malai ce wa in yudaf jam'un wa mufradun ya um wa shartu wal mawsulu zanhata malai yace wa in yudaf jam'un wa mufradun ya um malai yace idan ya zamanto akan idafa ta jam'i jam'i da kuma mufradi misali kace ibadi malai yace to wa mufradun ya um to a lokacin nan zai dauki jam'i ne misali wa in ta'uddu ni'matallahi nan ni'ima ita kadai ni'mata ai ni'ima ɗaya ce ko nan mufradi ne to ni'matallahi la tuhsuha anan kun ga la tuhsuha ita dauki jam'i ko masu yawa ne kenan shine nan malam da yake cewa wa in yudaf jam'un wa mufradun am zai zamanto an yi idafar jam'i idan an yi idafar wannan jam'i to a haka za a bar shi zai zamanto an dauke shi akan jam'in ne kenan shine wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haka mala ya ce wa shartu wal mausul haka sharadi misali ka ce man yaqum ana cikin mutane sai ka ce man yaqum duk wanda ya tashi to anan duk wanda ya tashi in mutun nawa suka tashi amma a tsarin me ka ce man yaqum nan mufradi ne ka kawo to duk wanda ya tashi yana iya shiga cikin nan sai mala ya ce wal mausuli haka idan lafazi na mausuli ya zo misali allazi ka buɗi baki ka ce allazi ja aka wanda ya zo maka to nan zai ɗauki jam'i duk wanda ya zo ne ko kuma ka ce duk wanda ya tashi a wannan gurin a bashi kaza to a nan baka ce ba he mutum baka ce wa mutum ɗaya amma a lafazin da ka haɗi lafazi ne na mi na mufradi ka ɗauka to amma idan mutane da dama suka tashi a lokacin duk abin da ka ce a ba duk wanda ya tashi to wannan mutanen gabaki ɗaya za a iya ba su mala ya ce munakkiran in ba da isbatin yarit fa mutlaqun walil umumi in yarit mala ya ce haka nan nakira tana zawa fi siyaqin nafi wal isbat kenan nan mala yace munakkiran in ba'da isbatin yarid mutlaqan idan mutun yazo yayi lafazi kace akrim rajulan kace a girmama wani mutum to anan baka ce ba wani suna baka zo ba da wani suna to anan an bar shi a nakira duk wanda yazo to wajibi ne zaka girmama shi idan muka dauka faɗa Allah subhanahu wata'ala da yace fatahariru raqabatin min qabli an yatamasa nan kuma da ya bar shi anan a can wani lokaci kuma a cikin suratul suratul nisa'i da ya kawo sai ya kawo da lafazin mu'mina ko kinan nan kuma sai ya kawo qaidi nan idan muka dauka munakkiran imbadal isbati yarid nan an bar shi ne a sake yarid mutlaqan an bar shi a sake walil umumi in yarid amma in ya zamanto walil umumi in yarid min ba'din nafi idan ya zo a lafazi na na umumi sai ya zo min ba'adin nafi kuma ya zo shi bayan nafi to a lokacin nan za a iya ɗaukar shi misali inda Allah yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a to nan da Allah ya ce ku bautata ma Allah subhanahu wataala shi kadai wa la tushriku bihi shay'a nan kun ga nakira ce fi siyaqin nahyi amma can baya kuma nakira ce fi siyaqin isbat nan kuma nakira fi siyaqin nahi kenan wala tushriku kada kada kuma Allah subhanahu wata'ala shirka kenan kada ku gama shi da kowa mala yace wa'tabir umuma fi nasin usir amma al-khusus amma al-khusus sababin fa ma'tubir mala yace wa'tabir wa'tabir umuman fi nasin usir haka mala yace za ka yi isbatin abin da yake mun bar baiti guda ko min ba'di nafi min ba'di nafi nahyi istifhamin shartin wa fil isbati lil in'ami mun yi magana akan nafin ko shartin wa fil isbati lil in'ami mala yace shartin wa fil isbati lil in'ami nan kuma in'ami nan idan ana magana ne akan ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala idan aka zo da an'ami za ga abubuwa da dama suke zauwa bayanta idan muka ɗauka inda Allah yake cewa inna lakum fil an'ami la ibra za ga abubuwa ne da dama suke biyowa bayan wannan ni'imar to nan shi ma dai za a ɗauka za a yi isbatin wa'innan ni'imomin ɗaya bayan ɗaya duk da ma cewa ba jam'i bane aka kawo ta amma abin da zai biyo bayan ta zai zo ne akan jam'i malam wannan na wuce idan ka zo ka buɗe ta ko kwa na wuce idan ka zo ka buɗe ta malam watabir umuma fin nasin usir amma khususu sababin fa ma'tubir haka mala yace watabir umuma abin da yazo akan jam'i akan yazo abin da yazo akan ana magana ne akan gabaki daya akan umumi to nan za a mai hukunci ne akan nasin da yazo da shi misali misali inda hilal bin umayya wannan ayar da ta sabka akan inda Allah yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum nan idan muka dauki wannan ayar ta sabka ne akan shi wannan sahabu wanda ake cewa Hilal bin Umayya to nan ta sabka ne akan shi shi kadai akan cewa duk wanda ya zargi matarsa akan cewa ta yi zina to he zaman to bai da shaida ko daya sai shi da wannan matar ya je heta akan cewa ta yi zina amma babu shaida ko daya to anan idan bai kawo shaida ba a ƙarshe mi za a yi li'ani za a yi ko to wannan li'anin ba zai zamanto ba khas ne akan shi shi wannan mutumin wanda aya ta sabka akan shi a wannan zai zamanto akan al'umma ce gabaki daya kenan ba wai shi kadai bane shine yace wa tabir umuma fin nasr to ana magana ne akan idan aka yi magana akan wani mutum to wannan jam'i ne za a yi akan kowa ne kenan idan muka dauka nan wallazina yarmuna azwajahum nan batta tsayawa akan take banta akan hilal bin umayya a ba shi kadai bane duk wani wanda bayan shi idan hukunci ya zo mishi irin haka to shi ma dai za a buga mishi wannan ka'idan ne mala yace malam yakun muttasifan bi wasfin idan ya zamanto ba a yi wasafi ba akan cewa ana nihin wani da wani ake akan wannan to a lokacin nan yufidu illatan to a lokacin sai a yi aiki da illa in lam yakun hazal umum muttasifan to a lokacin nan yufidu illatan mala yace fa khus bil wasfi sai ka dauki wasfin inda wani lokaci manzo Allah sun yi bulaguro sai aka ga wani mutum a cikin inwa ana ta zuba mushi ruwa manzo Allah ke tambaya ma haza sai suka ce ma manzo Allah ai azumi yake sai manzo Allah ya ce laysa minal birri siyamu fi safar ko manzo Allah ya ce bai daga cikin da'a yin azumi lokacin bulaguro to nan idan muka dauka nan zai zama to wannan an bar shi ne ba wai akan shi wannan sahabin bane shi kadai a'a wannan zai zama to akan kowa ne kana iya buga wannan ka'idar akan duk wanda kaga yayi azumi a bulaguro yana shan wahala yana ta zuba ma kan shi ruwa sai ka ce ai ga abin da manzon Allah ya ce saboda mi he kai aiki akan mi shi wannan hadisin kada ka ce a ai akan wancan mutumin ne shi kadai mala ce wa khassisil ama bi khasin warada ka qaidi mutlaqin bima qad quyida mala ce za he kai takhsisin abin da yake amu ne sai aka hassashe shi bi khasin warada ka qaidin mutlaqin akan abin da aka zo aka yi kaidin shi inda Allah yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Allah yake cewa wa'inda mazajensu matan da mazajensu suka mutu suka bar su a lokacin nan za su za su wata hudu da kwana goma na mi na idda ko wannan shine takaba to a lokacin nan sai yazo bi khasin warada wani khasi sai yazo he yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada an hamlahun amma wanda suka zamanto su kuma suna da ciki masu ciki daga yau idan yau mijin ya rasu washe gari sai ta aihu ta ida amma kuma can nan Allah cewa wallazina yutawaffawna anan Allah ya zo akan magana cewa lafazin kowace za ta yi mi wata hudu da kwana goma amma nan kuma sai ya kawo has ya ce wa ulatul ajala hunna ko to su kuma nan idan ya zamanto tana da ciki yau ya rasu washe gari sai ta aihu a lokacin nan babu idda ta kare kenan wannan shine khasin ka qaidin mutlaqin bima qad uyida kamar yadda aka zo da shi anan bayan haka mala yace ka qaidin mutlaqin bima qad uyida nan idan muka dauka da Allah ya ce fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa a can kuma cikin suratul nisa sai yake cewa wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina can baya mun yi magana mun yi magana akan cewa idan ka zo ka yanta wadda take kafira ta yi ba ta yi ba saboda an kama kaidin cewa raqabatil mu'mina kenan nan wannan kaidin da aka ma da shine zaka yi aiki sura bai dade mala yace malam yakun takhsisu zaka malam yakun takhsisu zikiru ba'adin min al-umumi fal umuma amdi mala yace idan ya zamanto a wannan takhsisin da aka yi kenan baitin yana da alaka da na bayan shi idan ya zamanto wannan takhsisin da aka yi ba a kira ba a keɓance wani wani ɓangare ba daga cikin wannan umumin da aka yi fal umumu amdi idan muka ɗauka inda Allah yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim nan idan muka ɗauka mala'ika gabaki ɗaya mala'iku ne ake ni sai ya ce war ruhu nan war ruhu nan mala'ika jibril ake ni sai ya zama to yana ni ai yana daga ciki idan Allah ya ce mala'iku gabaki ɗaya ai mala'ika jibril shi ma ya shiga ko amma a nan sai Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu kuma ya ce wa ruhu kun ga nan zukiral ba'ad bayan ya kiraye am kuma sai ya zo da mi da ba'ad kuma inda Allah ke cewa yau mai qumu ruhu wal mala'ikatu saffan haka yadda lokacin da mala'iku za su tashi tare da wa mala'ika jibril amma ai mala'ika jibril ima iya cikin iya cikin wayannan gabaki ɗaya kamar ka zo ka ce akrimu talaba wa akrim muhammad yanzu misali muka zo na he muka ce wayannan mutanen gabaki ɗayan su amma kowa karamci kuma sai a gama da Abbas to ai Abbas shi ma yana ciki ko to nan sai a bar shi gabaki daya duka lafazin ɗaya ne kenan wannan shine karshen karshen wannan manzumar tamu abinda muka karanta daidai tawfiqi ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu ladan gabaki daya kuskure da muka yi wannan daga ni ne da karancin ilimi na akan cewa dan rakiya ne dan agaji ne aka zo aka sani wannan aiki kenan idan an samu kuskure daga ciki wannan kuskure ne daga gare ni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abinda muka yi kurakurai abinda muka haramta karanta daidai Allah ya bamu ladan gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik amin